الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna takwas kenan ga watan rabi'ul awwal a hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama 1446 muna kuma 11 a watan tara shekara ta 2024 Allah ya kaddara mana haduwa a masallacin Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a garin Gomel a cikin littafin Kitabut Tauhid na Sheikhul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab babukan da muka yi magana a baya akwai babu mina shirki al-isti'azatu bighairillah babu mina shirki an yastaghisa bighairillahi aw yad'u ghayrahu neman tsari ga wani Allah shirka ne neman agaji ko kiran wani ba Allah ba a gurin da Allah ne ke aiki wannan abin shi ma shirka ne babin kuma sai ya karo wani babi wanda zai kara fassara mana me ake nufi da tauhidi malam a shafi na 100 a na 61 a irin littafi na yace babu qaulin lahi ta'ala babin da ke magana akan fadin Allah madaukakin sarki ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun Allah ya ce ayushrikuna suna tarayya ne suna hadawa ne da ma la yakhluqu shay'an baya halittar komai wa hum yukhlaqun alhali su din ma su ne ake halitta Allah ne baka wata kamar ma'auni duk wanda zaka bauta ma to ka duba akwai halittun da ya halitta a doran duniya in babu wani abu da ya taba halittawa sai ke tambayar ka to ka hada shi da Allah ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an suna tarayya ne da wanda ba sa iya halitta komai wa hum yukhlaquna su din ma su ne ake halittawa wala yastati'una lahum nasran waɗanda suke bauta ma din suka yi shirkan da su Allah ce ba sa iya taimakon su da komai ko a duniya ko a lahira wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun kai bayan ba za su taimaka ma da komai ba idan kayi shirkar su a karan kansu din ba za su iya taimakon kansu da kansu ba yana daga cikin misalan da muka bada a wancan satin duk wani shehu da ake ganin zai iya bada kariya wannan shehu nan Allah ya tsince kayansa da daya da biyu suna gaban su to inda za su iya kare maka bala'i ko su hana ka mutu ko su taimake ka da duk ba su gurfana gaban Allah madaukakin sarki ba ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun innal ladhina ta'buduna min dunillahi ibadun amsalukum waɗanda duk kuke bauta ma koma bayan Allah maɗaukakin sarki su ma bayi ne irin yadda Allah ya halice ku ya gurfanar da ku a gaban shi su ma haka Allah maɗaukakin sarki halice su waɗannan mutanen mala'iku ne ko annabawa ne ko waliyai ne dukkanin su bayi ne wannan dai aya ta farko da za ta fara bambanta maka tsakanin bawa da ubangijin bawa shi Ubangijin bawa yana halitta ya samar da halitta ya sarrafa ta shi kuma bayi ko da an bauta musu an kamba masu an girma masu ba sa iya halittar komai kuma ba za su iya amfana wa mai musu hidima da komai ba inda za ka shekara kana wa duk wanda za ka wa hidima ba zai iya maka amfanin komai ba in ba irin abin da Allah ya yadda ɗan adam ya amfana da ɗan adam a cikin irin shi ba wa ƙaulihi والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير waɗanda kuke kira koma bayan Allah maɗaukakin sarki ba sa iya mallakar koda zaren dabino ne malamai suna cewa qitmir shine abin da ba za ka iya faɗin amfaninsa na kai tsaye ba duk wani abu da ka sani mai bawo wanda ana iya zubar da shi a ɗauki abin da za a ci to wannan abin ana iya ɗaukansa a matsayin kufimir inda za ka samu dabino ka fasa wanda yake so ya ji daɗin dabino yana ware wata 'yar zare a jikin ƙwallon ko ya ware ɗan zare a jikin dabina 'yar farar takarda to wannan farar takardar inda za ka tara ta dabino ɗari inda za ka ci ba za ta maka maganin yunwa ba ba za ka ji kuma ɗanɗananta a bakinka ba ba za ka ji amfaninta ba sai ce to duk wanda za ku riƙa koma bayan Allah maɗaukakin sarki ba sa mallakar ko da irin wannan abin ne to in ba sa mallaka ka yi musu hidima ka bauta musu ka sha wahala to menene ribarka da me za su biya ka a duniya da me za su biya ka a lahira da haka ba su abin biya a duniya ba su abin biya a lahira ma yamlikuna min kafimir waɗannan su ne ayoyi guda biyu da malam ya kawo sai ce wa fi sahihi an kawo hadisi a cikin ingantaccen littafi na Bukhari an Anasin daga Anas bin Malik kala Anas ya ce shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawma uhudin wa kusirat raba'iyatuhu ko raba'iyatuhu raba'iyatuhu tunan ce kusirat a baya yace an wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rutse a ranar yakin Uhud ana kiran ashajju raunin da za a samu a fuska kuma abin da aka yi raunin a samu guntunsa cikin raunin wani abin da ake karansa a shajju to da yakin uhudu ya yi bala'i masifa ta yi masifa an samu wani irin makami ne mai tsini aka buga wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fuskar shi da aka buga masa har he da karfan ya karye a cikin goshin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko gefen fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman sirar sun ce a kokarin cirewa sahabin da yake kokarin ya kama karfan ya zara hima haida ya kare hakorin shi saboda masifar yadda karfan ya shige a ciki sannan da bala'in yayi bala'i ɗaya daga cikin waɗannan haƙwaran na gaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haida aka balla masa shi to ka kalla da irin kariya da irin tsaron da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke badawa amma an samu gurin da sai da sahabbai suka dare suka baji har aka samu damar yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rauni faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin fusata da bacin rai da jimamin abin da aka yi mashi sai ya ce kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahu yaya mutanen da suka wa annabinsu ta'asa suka mai rauni suka mai rutse taya za su ci nasara taya za su shiga aljanna taya Allah madaukakin sarki zai gafarta musu fa nazalat sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya laysa laka min al-amri shay'un baka da hannun komai cikin al'amar nasara da rahin nasara rabauta da rahin rabo wuta ko aljanna Allah ya ba hannunka ciki laisa laka min al'amri shay'un babu komai naka cikin al'amari din wannan hadisin kafin mu je bayanin abin da ke cikin shi abubuwa guda biyu suka fito fili babu wani dan adam da a duniya yake da ƙarfin matsayi da kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba yi ba tun da Allah ya fara halitta ba a taɓa samun wanda ya kusanci Ubangiji sama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ya tafiya da har sai da duk inda mala'iku suke zuwa aka ƙare musu manzan Allah ya ƙara gaba ya je gurin da ba wani mala'ika da ya taɓa duniya zuwa gurin barantana wani annabi suka tattauna da Allah maɗaukakin sarki suka yi magana ba wanda yake masa tafinta Allah yake faɗa manzan Allah ke ji haka ya karɓo saƙo ya dawo kuma duk duniya manzan Allah ya ce babu wanda ya kai shi alfarma a duniya babu wanda ya kai shi alfarma a lahira amma ga wani hukunci da Allah ya hukunta a duniya sai da ya samu manzan Allah an masa rauni a fuska an karya mai haƙori to idan kana tsammani akwai wani mai matsayi a wurin ubangiji kana gumen yana senegal kana gumen yana baghdad kana gumen yana iraki zai taho ya kare ka to matsayinsa ya kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi manzan Allah fa a karan kansa da kansa yake tsaye bai iya karewa kansa wannan bala'in ba wanda yake so ya nuna maka cewa al'amarin tsarawa da zartarwa kadai a hannun Allah madaukakin sarki yake kuma ya nuna maka manzon Allah bai san gaibu ba da zai iya cewa a tare guri kaza a tare guri kaza duk da kuma an masa ishara ga abubuwan da za su iya faruwa a yakin amma bai hana abin ya faru kamar yadda Allah madaukakin sarki ya zartar da shi ba abu na farko abu na biyu babu wanda zaka wa laifi a duniya girman laifin ya kai irin kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laifi ko akwai shi to manzon Allah aka wa laifi da kuma kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutanen taya za su rabauta tambaya yi mai kamar ban mamaki ba fata yi ba kwata-kwata ba su rabauta ba ta ya za su rabauta Allah ce ba ruwanka da samun rabo da rahin rabo wannan aiki na ne ni kadai babu kai a ciki to idan za a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da aljanna babu ruwanka sawa a wuta babu ruwanka to in ba rena hankali ba ya za a yi wani shehu ya ce zai baka aljanna ya za a yi wani shehu don ka saba mai ya yi tsammanin zai sa ka wuta bai isa ba wallahi tun da matsayinsa bai kai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba sannan kuma shi kama laifin da aka wa manzan Allah laifi ne kai kuma watakil abin da za ka wa shehun kuskure ya yi kai mai gyara ko barna ya yi kace ba matsayin shi ba ne to in yace zai wulakanta ka ko ya saka wuta a wata wutar zai saka in yace zai baka aljanna wata aljanna zai baka wanda aka ce wa manzon Allah laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun Allah ce ba ruwanka Allah madaukakin sarki yake zartar da yadda yaso laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim ko dai Allah in ya ga dama duk zunuban da suka aikata ya tara ya ce ya yafi wannan shi kadai ta shafa aw yu'adhibahum in ya ga dama kuma ya rike su da laifinsu ya hana shiriya ya hana tuba kai azabtar da su a ranar gobe alkiyama Allah ya ce fa innahum zalimuna addai zalimai ne a yanzu wannan ayar da take sauka azzalimai da sunan kafirai azzalimai da sunan mushrikai amma duk da mushrikai ne azzalimai ne basu bar duniya ba aka ce manzon Allah ba zai iya cewa ba ƴan wuta ne ko ƴan aljanna kuma aka Allah maɗaukakin sarki ya tsaga su da yawa daga cikinsu suka musulunta suka tuba suka yi musulunci kuma suka samu aljanna wasu kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da kalmar halakar a kansu yasa aka ce laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun da haka wanda ya fahimci tauhidi zai gane aljanna ta Allah kadai ce shike bada ta wuta ta Allah ce shi ke azaba da ita ga wanda ya cancanta wani baya badawa wani baya azabtarwa wafihi an ibn umar radiyallahu anhuma akwai dai hadisi a cikin bukhari daga abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki yarda da shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu da kunnansa ya ji manzon Allah na fadi idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr in ya ɗago kanshi daga ruku'un ƙarshe a sallar asubahi da aka wa manzan Allah wannan raunin a Uhudu shi kuma sai ya maida shi sunna duk asubar duniya sai yayi alqanut sai sai Allahumma al'an fulanan wa fulanan Allah ka tsine mawane Allah ka tsine mawane ba da ma ya kulu a bayan manzan Allah ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd da aka karatu a sallar asubahi ko alqunutu a sallar farilla sai an yi ruku'u an dago kamar yadda ake a masallatan ahlus sunna sai kuma liman ya ambata irin alqunutun da yake so yayi mamu su ce masa amin to in yace sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd sai Allah ya ce Allah manzon Allah sai ya ce Allah ka tsine ma wane waɗanda suka haɗu suka wa manzon Allah rauni Allah ka tsine ma wane Allah ka lalata wane Allah ka hallaka wane manzon Allah sai ya faɗa fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya laisa laka minal amri shay'u babu kada baki a cikin al'amarin Allah ya hana ko Allah ya bada Allah ya bada ko ya hana aikin sa ne shi shi kadai wani baya badawa wani baya hanawa shine ma'anar wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kasimir ba abinda suke mallaka duka ne su mallakar Allah madaukakin sarki ne wa fi riwayatin a wata riwayar ta hadisin da aka ce yada'u ala safwan ibn umayya manzo Allah ya daga hannu sai ya ce Allah ka tsine wa safwan ibn umayya Allah ka tsine wa suhail ibn amr suhail ibn amr Allah ka tsine mashi wal harith ibn hisham Allah da harith ibn hisham Allah ka tsine musu albarka fa nazalat sai Allah ya saukar da aya laysa laka min al amri shay'un baka da hannu a cikin al'amari din har yanzu wannan ayar da wani hadisan guda uku duk suna kokarin fassara mana menene yasa aka ce babu ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta farko an ji masa rauni riwaya ta biyu alqunutu yake yana tsine musu albarka sababin wancan raunin da aka yi masa riwaya ta uku har sunan su an ambata an fada Allah da ya sake cewa baka da hannu a cikin al'amari din wa fihi an abi hurairata radiyallahu anhu qala قام رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه حين انزل عليه lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aya a cikin suratul shu'ara'i wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi danginka makusanta wanda suka fi kowa kusanci ka gargade su ka gaya musu Allah madaukakin sarki wanda yake nuna cewa kusanci da wani baya bada aljanna nisa da wani baya hanawa a samu aljanna dan Allah ya tabbatar aljanna he da aiki da aka saukar sai aka ce to anzir ashiratakal aqrabina hada dangi e musu wa'azi gaya musu Allah in suna so su ribaci wannan addini to dan Allah da aka ce wa manzon Allah ya gaya wa dangi a bada aljanna ya za a wani kato ya ce wai in ka ganshi zaka samu aljanna kawai ka gan shi za ka samu aljanna ka ji sunan shi za ka samu aljanna an ga manzan Allah an shiga wuta an ambaci manzan Allah an shiga wuta to ya za a yi kuma wani ce maka wai in ka gan shi za ka ga aljanna in ka tambaye shi ka shiga aljanna wannan kuma ake so a gaya maka ga wanda suka fi kowa kusanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da aka saukar mashi da ayar bai fayi shiru ba da aka saukar masa faƙala sai ya ce ya ma'ashara ƙuraishi da ya haɗa su gaba ɗaya suka taru gaban shi ya hau kan wani dutse sai ya ce ya ma'ashara ƙuraishi ya ku ‘yan uwana taron ƙuraishawa au kalimatan nahwaha ko wata kalma da take daidai da taron ƙuraishawa sai ta ishtaru anfusakum la ugni ankum min Allahi shay'a kowa ya fanshi kanshi kowa ya kwaci kanshi la ugune ankum min Allahi shay'a a wajen Allah ba zan muku maganin komai ba in dai an je lahira ka je da kuskure ka je da shirka ka je da kafirci dangantaka ta ba abin da za ta yi ya fa kawo waɗanda suka fi kowa kusanci da shi sai ambata musu yace ishtaru amshtaru anfusakum minan nari a wata riwaya da ya faɗi sunan kabila ya bani abdi manaf ya bani hashim ya bani kaza sunan su sai da ya tattaro su kuma sai ya bi kuma gida gida yake ambatan yan gidan kamar da yazo a cikin wannan wanda yake gaban mu yace ya abbas ibn abdul muttalib kai baffa na abbas dan abdul muttalib yayan mahaifi shi fa sai ta la'ubu ne an kamin Allah shai'a idan mun je lahira in baka gyara tsakaninka da Allah ba ni din ba zan maka maganin komai ba to duk maka a lokacin akwai wanda ya fi dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwa ɗaya uba ɗaya yace ba zan maka maganin komai a gaban Allah ba yace ya safiyatu ammatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace safiya goggon ma'aikin Allah la uguni anki min Allah shay'a yace ba zan miki komai a gaban Allah ba in baki je da tauhidi da kyakkyawan musulunci da ka karba addini ki addini amma ta ba a samu wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke jin nauyin ta ke karanta mata ba kamar Safiya lokacin da aka kashe dan uwan mahaifin shi Hamza a wannan Uhudin da muke magana a ita din da aka masa rotse aka karya masa haƙori a ita kuma aka kashe babban shi yayan mahaifinsa a gen aka farka cikin shi aka ɗauko zuciyar shi kuma aka kunkwatsa zuciyar aka zubar da ita ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tsaya yace na rantse da Allah a yaki na gaba sai na kashe mutum 70 na farka cikin su na kacaccala su yace na rantse da Allah sai na yi haka sai Allah madaukakin sarki yace masa a'a sai ce to in Allah ya bani dama zan hallaka adadin da ya sauwaka cikinsu ya ce amma kada a farka cikin kowa saboda kar a lalata saboda Allah ya hana facaccana gawa da haka duk wani dalili da ya sa ka kashe mutum haramun ne a addinin musulunci a wulakantar da gawar shi sai dai idan a kisan ne musulunci ya ce a yi haka kamar waɗanda suka yi fashi da makami musulunci ne ya ce a sare hannun dama a sare kafar hagu sannan a tutse su kaga wannan yanayin kisan ne ya zo a haka amma idan an kashe mutum kuma wai a datse hannunsa a datse kafar a yi gunduwa-gunduwa a tsire kansa a sa a kofar gari wannan ba musulunci ba ne ba ka kashe shi kenan an gama kawai a tattara a je a zubar in rami za a yi a zuba su a sa a rami in ka zo za a mutu haƙa za a yi trailer ta zo ko gireda ko ta haƙa rami a zuba su turtutututu a mai da ƙasa a rufe a yi dai abin da za amma dai a kacacce na gawan ba a yi to da ya ga abin da aka yi hamza ɗan abdulmuttalib ya ce na rantse da Allah ba dan idan safiya ta gani baranta ba zai yi ba daɗi ya ce na rantse da Allah da ba zan binne hamza ba haka zan bar shi a dandamalin rana har Allah ya turo tsuntsaye su tsatsage naman shi saboda shi dai shahada ta tabbata a gurin shi ya ce to amma safiya in ta ji ko ta gani ranka ba zai yi daɗi ba da haka akwai karawa da aka yi ga safiya abin da hamza ɗan abdulmuttalif amma saboda nuna ɓacin ransa ya ce wallahi da ba zai binne hamza ɗan abdulmuttalif ba to wannan safiyar da take da wannan matsayi ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira ce la uguni anki min Allah shay'a in fa har mun je lahira to kowa aikin shi wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu ita wannan aljannar ana gadanta ne idan an yi aiki ba aiki ba aljanna ba imani ba aljanna dangantaka babu ita Allah ce wa taqatta'at bihimul asbab duk wata dangantaka da ƴan uwantaka da kusanci ya gama a ranar gobe alkiyama yau mai firul amaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anin yugunihi Allah ka samu ga daidai Allah ka samu iwa makanmu da kanmu magani idan ka agaza mana to da ya faɗi wannan kuma sai ya zo ga tsokashi ya ce wa ya fatima bintu muhammadin ya ce fatima ‘yar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salini min mali mashi iti a dukiya ta faɗi duk abin da kike so in baki in dai a duniya ne zan muki magani sai kina son duk dukiyata sai kina son gida sai kina son kaza a miki kaza yace in dai a duniya ne tambayi komai za a baki ma'ana a duniya a bangaren mallakar arzikin duniya zan iya amfana miki amma idan an je lahira baki aiki ba baki imani ba la uguni anki min Allah shay'a ba zan miki magani komai a gaban Allah ba to idan wannan zai faru ga dangi da ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi wani kuma ya yi tunani kawai saboda wai ka san shi ko ka gan shi ko kana garinsu wai ka yi tsammani ka shiga aljanna a shi aljanna ta fi komai sauƙi ke malai tafihi masa'il wannan babin hima da muka karanta akwai matsaloli a cikin shi abubuwan fahimta al'ula tafsirul ayataini ayoyin nan guda biyu mun je menene ma'anarsu ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir na da saura salini min mali ma shi'iti la ughni anki min allahi shay'a na'am to au gafauta gafauta gafwatan ka dan yi rum ko na'am fihi masail tafsirul ayataini an fassara muna ayoyin nan guda biyu wanda na ambata asaniya qissatu uhud mun ji wani yanki na tarihin abin da ya faru a yakin uhudu a salisa ƙunutu sayyidil mursalina wa khalfahu sadatul auliya'i yu'aminu na fi salati ya ce akwai addu'ar shugaban annabawa da amsawar shugabannin waliyan duk duniya suna cewa amin amma ya aka kare da addu'ar an anshe ta ko ba anshe ta ba ba an sheta wata aka yi laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun wannan nuna maka mulkin Allah ba irin mulkin mutane ba duk wani mai mulki na duniya yana da inda ake taka masa burki yanzu ba tunubu bane inda dukkanin ministocin shi da dukkanin sanatocin shi da dukkanin ƴan majalisa da gwamnoni za su juya masa baya dan Allah zai iya jin daɗin mulki wala bai isa ya ji ba to Allah yake so nuna maka shi irin mulkinsa ba irin na mutane ba ne yanzu manzon Allah duk matsayinsa da martabarsa da ƙimarsa shi ne ɗaga hannu ya yi addu'a hi aka wa ɓarnar hi aka wa laifin masu cewa amin akwai abubakar akwai umar akwai Uthmanu, akwai aliyu akwai abdurrahman akwai sa'ad akwai sa'id akwai abu ubaida daga cikin al'asharatul mubashiruna bil janna amma dukkaninsu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabban aka ce ba za a karɓi addu'ar ba Allah yana da hukuncin saɓanin abin da ku kuka sani. To da haka kenan duk duniya idan za ta haɗu a kanta cutar da kai ba ta isa ba. Duk duniya idan ta haɗu a kanta baka ba za ta baka ba, har sai idan Allah ya ce naka ne ko ba naka ba ne, mun wuce a hadisi shi ma. Arrabi'atu, abin da zai baka mamaki, mala ya ce annal mada'uwa alaihim kuffaru waɗanda waɗannan mutanen suka wa addu'a kafirai ne amma duk da haka Allah ya ce ba za a karfa ba manzo Allah ya addu'a akan kafiri sahabbai suka ce amin Allah kuma ya ce ba za a karfa yasa wasu malamai suke cewa hatta abin da muke a alqunutu akwai nau'i na ta'addanci a ciki Allahumma dammiril yahuda wan nasara Allah dukkanin Yahudu da Nasara Allah ka kare su ba zai kare su ba ko zai kare su Allah ya yi alkawari har a tahi alkiyama sai an yi samu Yahudu Allah ya an samu Nasara to kuma don me za ka ce dukkanin su Allah ya rugurguza su ba za su rugurguzu ba kaga kenan akwai nau'in addu'ar da kowaye yayi ta a duniya ba za ka karɓi wannan addu'ar ba yanzu da duk musulmin duniya za su haɗu su yi imani su yi addu'a sai Allah abinda muke roƙo zuwa gobe duk duniya kar a samu arni wallahi kome kuka karanta ba za a karɓi wani addu'ar ba sai an samu arnanci duk duniya mu samu wanda suka fi kowa fasaha da iya magana da lallabe da usulubi da komai su yi addu'a Allah ka sa duk kiristoci su musulunta wallahi ba za a karɓe ta ba akwai addu'o'in da Allah ya tsara wannan nasa ne duk matsayinka da alfarmarka in ka faɗa kai kanka ka san barna kake ba za a so na addu'ar ba malai sai dai abin mamaki shine wannan addu'ar kafirai akawa amma gurin Allah ya ce iko na ne ku bar ni ku ga abin da zan aikata al-khamisa annahu fa'alu ashiya'a ma fa'alaha ghalibul kuffari waɗannan kafiran da aka wa addu'ar Allah ya yi karɓa sun yi aikin da duk duniya ba a ma samu irin kafiran da suka aikata irin wannan aikin ba minha cikin taron laifuffukansu da ya sa a yi addu'ar shajjuhum nabiyahum wa hirsuhum ala qatlihi daga ciki sun ɓata fuskar annabinsa saboda sun mata rotse sun fasata sun yi ƙoƙarin hallaka annabin Allah maɗaukacin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam wa minha daga cikin laifuffukansu at-tamthilu bil qatla an kacaccala gawa wanda Allah ya haramta a kacaccala koda musulmi ne ma'a annahum banu ammihim kuma wanda aka kacaccala gawar kuma ƴan wa da dan kane fa suke da su kaga kenan barnar kisan a dangi aka yi yanzu idan wani zai taho daga Maiduguri ko daga Fatahakwat yabo ya kashe ka ba za a ji zafin kisan ba akan a ce wanka ko kananka ko dan wanka ko dan kananka ne ya kashe ka to waɗannan wanda suka yi laifin ‘ya'yan dangi ne bayan sun kashe suka iya farka cikin suka katattala gawar bayan haka suka wa annabi rauni bayan haka suka yi yunkurin ta ina za su rika su kashe wannan annabi wannan duk duniya ba a irin wannan laifin ba ka iya kacewa an kashe annabawa ko ba a kashe ba amma aka annabawan da aka kashe akwai wanda ya kai martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana'a annabawa mursalai ulul azmi a cikin su an taba kashe wani a cikin ulul azmi min ar-rusul akwai annabi nuh an kashe shi annabi ibrahim annabi musa annabi isa babu wani ulul azmi cikin annabawa da aka kashe amma su wannan sun yi yunkurin kashe ulul azmi saboda aka sun yi laifin da ba a yi ba nasarawa da suka yi yunkurin kashe ulul azmi sai Allah madaukakin sarki ya dauke kayan shi bai ma yadda ba shi a mai rauni to wannan su kuma sun kai da sun yi raunin sun lalata fuskar yasa yace sun yi abin da yawancin kafiran duniya ba su aikata ba as-sadisatu matsala ta shida anzalallahu alaihi fi zalik duk da wannan taron laifuffukan da addu'ar manzon Allah da amin ta sahabbai Allah ya ce laisa laka min al'amri shay'un al'amarin nawa ne wanda yake nuna maka al'amarin rabo da tabewa a hannun Allah kadai yake asabiatu qawluhu aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum ko ya karbi tuba ko ya azabtar da su fataba alaihim fa amanu mallan yace sai Allah ya yafe musu suka tuba don a nuna shi musulunci ba na manzan Allah ba ne kawai kawo sako ne nasu waɗannan mutanen uku da muka ambata a cikin hadisin ƙwarara dukkan sai da suka tuba kuma Allah maɗaukacin sarki ya yafe musu wannan ya nuna cewa isar ikon a wajen Allah yake tare da cewa kuma ga wanda yawa manzan Allah hidima da wahala ya hana a taɓa shi ya zo gargara manzan Allah ya tsaya a kan shi ya ce ya amma قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كوي كتي لا إله إلا الله كأي والله إذا تأري إتا أقبان الله سيبذي إيابا أنا على يتي شيء يتي ينا على ملة عبد المطلب زي إرن الدين عبد المطلب يموت أخيش manzo Allah ya yafe masa cewa ya hada ma da imani da manzon Allah kawai ya ce la ilaha illallah kadai zai tsaya mai da ita a gaban Allah bai faɗa ba a dalilin bai faɗa ba a dalilin da ba zai iya mai amfani a ranar gobe alkiyama ba la'uguni an ka min Allah shay'a da manzon Allah zai amfanar da ya sa Abu Talib ya musulunta da manzon Allah zai tsayawa wani wanda bai da imani da ya tsayawa Abu Talib asamina matsala ta takwas alƙunutu fin nawazil ya inganta a yi alƙunutu idan mutane sun fada cikin garari ko wata annoba ta haka in bala'i ya yi bala'i kunci ya yi kunci musgunawa ta yi musgunawa babu laifi a yi alƙunutu a ambaci suna irin wani halin da ake ciki na ga wasu lamimaman har da hausa suna yi ko babu laifi a yi alƙunutu allah mun tuba allah ka yafe mana a nemi agaji idan akwai wasu fitanannun mutane da ba sa ji a yi addu'a a ce su bel liturji su wane ne su wane ne Allah ka kwankwatse su ka lalata su masu ɗaure musu ginji Allah ka ragargaza su ka lalata su wannan babu laifi idan bala'i ya yi bala'i masifa ta yi masifa kuma haɗe baki wallahi da musulmin najeriya za su haɗe su yi imani su meƙa kukansu zuwa ga Allah su ce Allah muna roƙonka waɗanda suke da hannu a tada zaune tsaye hana mutane zaman lafiya da zama a gidajensu Allah muna roƙonka ka hallaka su wallahi da za a sha abin mamaki in Allah ya so kai da ita ma idan an samu laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun matsawar mutum ba mutuwa yi ba baka isa ka ce masa zai tsira ba ko ba zai tsira ba wannan in ya mutu ne shine alƙalami ya bushe amma bai mutu ba wannan iyaka mulki ne na Ubangiji. At-tasi'a tasmiyatul mad'uwi alaihim fis salati bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim. Idan za a wa mutane mummunar addu'a a sallah sun cancanta da ita, babu laifi a kama sunansu da sunan babansu don a tantance. Dan karma ce Allah ka tsinewa wane, he a ga masu sunan sun yi ɗari, a faɗa da sunansa da sunan babansa da kakanshi, he a ganewa ake wa maganar. al'ashira matsala ta goma la'anul mu'ayyani fil qunuti kenan ya inganta a san wanda ake yi ma alkunutu shine a ambaci wani mutum shi a karan sanarsa a alkunutu saboda me ya ce ga su a safwan ga sahal manzan Allah ya ambaci sunansu ya ce duka Allah ta tsine musu albarka kenan idan bala'i yayi bala'i masifa ta yi masifa muka gano dawana dawana su ne matsalolinmu babu da shi mu ce Allah dawana dawana Allah ka hutar da mu Allah ka karɓi baƙuncinsu babu laifi da gaggawa ya su tafi na Allah zai karɓi addu'armu a rage wasu nisan zango Allah da ba haka ba akwai mutanen da za a ga zukatansu kamar ba zukatan masu imani ba wallahi a tarihin mulkin duniya akan yi shugabanni ne kowa murna yake idan talakawansa suna jin daɗi har arna abin da ya kawo alexandra ya yi ta zagaye duniya yana yaƙi kawai so yake fa ya tara dukiya ya tara abinci ya tara ƙasar noma asalin talakawansa mutanen ƙasarsa kan su faɗa cikin annoba da bala'i amma mun irin shugabanni mai ga kawai su burin nasu ma talakawan su fada bala'i talakawan su fada cikin annoba wala ne kamar ban taba ganin shugabanni irin na Najeriya ba kamar ban taba gani ba wallahi Allah ya mana wata irin halitta mai hadamar bala'i ba ma kohi aka Allah yi wala yau zaka dauko mutum sai ga in ya fara taro ya fara taro ya fara taro yadda ka san beran dinka haka yake yana tarawa yayi bulbul kuma ya tara abincin da har ya mutu ba zai iya cinyewa ba yanzu wannan kaje ka tada hiskan sa na hinkafa wallahi ya fi cikin masallacin nan dan Allah za ka cinye wannan masallaci wallahi suna dan san ajiye ta kuma a kawo ta talakawa ku raba ba za ku raba ba a kawo masara he ta lalace ta riddige wa mutun ya haƙa rami ya binne kuma ya ce wai shugaban musulmi ne shi a wannan jigar fa an yi mutane an ba su masara ta lalace sun rufe an ba da dawa sun rufe an ba da hinkafa sun rufe a wannan barke-barken da yara suka yi duk da mun ce ba a kyauta ba amma shugabanni da yawa Allah tsoma musu asiri cikin masu malamai da cikin masu kuɗi da cikin jami'an gwamnati duk an gane akwai mabarnata da yawa kuma wallahi wasu ba tasu bace in ga ku bada ce suka ki bada Allah rama mu da azzalimai amin kwana-kwana na an ce an kawo wata a raba wa malamai ita ma da ƙura turnuku a cikinta kuma an ce ta malamai ce na? a ne ba samu ba ba samu ba na so dai na san waye ya kawo ta wala na yi ƙarar shi saboda hima an ce wai da ya kawo da ya ƙarhe ce ba zai raba ba kuma aka loda masa a mota ya koma da ita akwai rana hankali a ciki a baka wakilci ka kawo ta wani gari kuma ka ɗauke ta ka koma da ita wani gari wai an ɓata maka rai an ce da maman juma'a za ba mu an ce wai ba mu faɗo ba a izala ne ba mu faɗo ba a ɗariƙa ba mu faɗo to ban dai san dalilin ba na? eh yi a izala ma ya kamata mu faɗo a izala izala ni fa ni ne sakataren izala har gobe kuma ko gobe a gabana wani ta yi sakataren izala ne yana ɗaure sau ne da sakatar izala so in izala ce ni mai sabon samu ba in limanci ne muna limanci amma babban abin ciwon shine wai haɗamar da ta bayyana a fili mutum ya kawo saƙo na mutanen wasu gari ya zaɓi wanda yake so ya bada abin ciwon ma an ce wai ce wai da wane da wane alfarmasa kaiwa sai aka yi fa kawo to ya za a kawo da wani ka ce wai alfarmaka ce ban da renin hankali kuma ka ba wanda kake so ka ba wanda baka so kuma a dora maka fara yasa ne nake kallon mutanen gona irin mutane ne mu ya kamata tun da kawa kai zaka fita da hi a rike ka a baka kahi eh he mutum wanda ya turo ka hi ne ya ce ka koma da hi ko hi wanda ya turo kan tasa ci to amma dai dukan lalacewar ta mu ci ni ba nayi bane magana dan in yi magana akan an bani ko ba a bani ba na girme ta insha Allah ta'ala amma dai wai lalacewar tamu ta kai a bawa malami wakilci akan abu kuma ya hau ya yi dakaka a gaban mutane ya ɗauka ya koma wai tasa ce akwai lalacewa ciki a ba wasu malaman ku raba ku kai su to he da yara suka balle aka gane wa'ahi an ba da araba ba araba ba akwai lalacewa ciki kai gwamna ka ci abinci ka kohi an gyara maka amma da kai da wakilanka kuma kun ɓuye kuma ku bada wasu jihohin sun sake saidawa Allah ya gyara wato shugabannin Najeriya daban ne na ga wani mutum yayi wata magana duk da cewa dai magana ta fa ta'addanci yadda hi a dasa fahimtar ai Allah ya ce walaqad khalaqanas samawati wal arda fi sittati ayyamin amma masana min lugu da sammai da kasa yace na halice su a kwana shida ne ba kuma dan na gaji ba a lissafin kiristanci rana ta bakwai Allah hutu yayi sai ta hi fahimtar sa a ran da yake hutu to a ran nan ne hedan ya halarci shugabannin afirka to amma yadda wani ya yi halitta ba Allah ba kuma ba kansa shirka ce shirka ce ta'addanci saboda ɗabi'ar shugabannin najeriya daban take ɗabi'ar shugabannin afirka daban take wallahi malam shugaban ƙasa ne kaɗai na ji an ce ya ce shi duk duniya wala ba wanda ya kai shi arziki da wadata yadda ya hau mulki da bitil haka ya sauka da bitil ya tafi baya da buƙatar wani kuɗi ya ce shi yana ganin duk wani shugaba wala ne shugabansa ya fi kowa arziki saboda shi ne bai da zalama bai da buƙatar abin da talakawansa suke da akwai amma mai duk wanda ya hau ƙoƙari yake ya sai nefa ƙoƙari yake ya sai rijiyar mai ƙoƙari yake ya sai airport ƙoƙari yake ya sai jirage wani irin lalacewa ne yanzu saboda Allah ko da kuskure aka ce kai ne shugaban kasar Najeriya na kwana daya sai dai Allah so ya wuta ta wala wakata ka ba amma dai wannan rayuwar da ta wake da hinkafa wallahi kafi karfin ta amma ga mutane kawai hirin hirin hirin a cikin wannan talakawa a zama dima dima Allah rufa asiri na to ya zami hi zaba aba zabe ake yi ba kawai yadda suka so haka ake gani ba zaɓe ake ba gaskiya yasa shugabannin najeriya kawai daban suke a cikin tsarin ma'anon da yake don talaka yasa za a yi zaɓe wasu ƙidaddagaggun mutane da ake lissafi da su a ƙirga wasu a sahun malamai a ƙirga wasu a sahun sarakai a ƙirga wasu a sahun 'yan siyasa a ƙirga wasu a sahun masu kuɗi shikenan an gama sauran ko kun yadda ko ko yadda ba an gama da ku wata duk faɗin gumal bai fi a yi magana da mutum biyar ba ko hida sauran kawai shikenan ko kun yadda ko ba ku yadda ba an gama ko yes ko yes ko no ko no an gama ba yadda za ku yi ba wanda yake wani mulki don talaka Allah ka gyara mana so dai abin da ya ɗauke mu idan ta kama a yi addu'a a kama suna ƙwarara babu laifi a kama a ce alatsi ne Allah ka magance mana kuma ma mu gyara eh muna da laifi yadda shugabanninmu suke da haɗama haka kuma talakawanmu suna da hada yanzu duk wanda magana da ake har yanzu da za ka samu wani ka ce masa ga alkama bahu biyar rabawa mutanen unguwa watakila ya fara aunar kwano goma ya ajiye a gida sai kuma ya fito saboda aka ce in ka duba kuma duk ubare ka tada an ba su kwano biyu biyu biyu amma yana da kwano goma na mai kokari ne ko wani kuma idan aka ce masa gahira ba ya fara kaiwa ya sai da tasa a kasuwa sannan kuma yanzu yanzu tsari da Allah na kada Allah ayi tsakani da Allah ayi tsakani da Allah akwai matsala alhadiyatu ashara qissatuhu sallallahu alaihi wa sallam limma unzira alaihi wa anzir ashirataka alaqrabin kissar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bayan saukar masa aya da take cewa anzir ashirataka alaqrabin manzo Allah ya dabbaka ta ya kirawo su yayi musu wa'azin kuma ya gaya musu ga tsakanin shi ga matsayin shi asaniyatu ashara jidduhu sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al-amr bihaythu fa'ala ma nusiba bisababihi ila al-junun wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun al-an dagewar da manzon Allah yayi akan al'amarin tauhidi da tsayuwar da yayi tsayin ta daka ta yadda tsayuwar ta sa ake masa kallon kamar mahaukaci ibn abdul wahab ya ce ko yau mutum ya tsaya akan al'amarin tauhidi ya jajirce mutane gani za su yi kamar bai san inda duniya ta sa gaba ba in ka ta 'yan siyasa abin da suke na wannan tsafe-tsafen da waye ba daidai ba ne ba za a yi ta ba ka ce ma 'yan ɗariƙa da shehunansu da malamansu ba wanda ya isa ya ba da aljanna sai Allah ya kalle ka kamar ba waye ba haka ka ga 'yan shi'a da husaini da ali da fatima ba wuta ba aljanna a gurinsu kuma wanda isa ya ba da wuta ya ba da aljanna a cikinsu wala ba su yadda da kai ba so duk wanda zai tsaya akan tauhidi kawai ake masa kallon kamar ma bai fahimci rayuwa bane ba Allah ya samu dace dan haka tsayawa akan tauhidi da kira akan tauhidi yafi komai wahala a bangaren da'awa yasa wata kil Dr. Idris Abdul Aziz yafi kowa shan wahala a cikin malamai ko a ce masa jaki a ce masa wane ne a ce masa wane ne shi kuma Allah ya bashi sabati inda ya gani yayi magana da da shi wadan yana da yawan magana hayo ko shi ba zai gani ya kyale ba Allah ya samu dace as-salisatu ashara qawluhu lil ab'ad wal aqrab da manzon Allah yake gaya wa makusantansa da danesa la uguni anka min Allah shay'a bazan maka amfanin komai ba hatta qala ya fatimatu bintu muhammadin la uguni anki min Allah shay'a fatima bazan miki magani ba in ba imani fa idza sarraha idan qarara manzon Allah ya faɗa wa huwa sayyidul mursalina shine shugaban manzanni bi annahu la yughni shay'an an sayyidati nisa'il alamin cewa ba zai iya amfani ga shugaban matar duniya ba to wallahi da ya kamata mutane zaman to suna da suna da hankali amfa in dai mace ce halittar ta aka yi sunan ta mace to darajar ta bata kai tana na Fatima ba hadda babar ta ciki darajar na na khadija ba ta kai darajar na na fatima ba saboda ita na na fatima din an ce in dai mace ce to fatima ita ce shugabarta to yanzu manzon Allah ya ce a matsayin shi ba zai iya wa wannan matar magani ba in dai ba ita ma ta yi imani ba ya za ka yi da kanka mece ce alaƙar ka kai da Allah ce mece ce alaƙar wanda ya tsaya ma da Allah ɗin alaƙarsa ta kai irin ta manzon Allah kai din matsayinka ya kai irin nana na Fatima in dai bai kai ba to wallahi duk abin da aka faɗa ƙarya ne idan ba imani wa amana al-insanu kuma lokacin da manzon Allah ya ce la ugni anka ko anki dukkanin mutane fa sun yi imani annahu la yaqulu illa al-haqqa manzon Allah bai taɓa faɗar magana ba face gaskiya ce da manzon Allah ya ce la ugni anka min Allah shay'a ba fa tsoratar da su yake ba ine gaskiyar magana ba fa zai iya yi ba in ba imani ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم ya kuma duba ya ga cewa hatta a tsakanin malamai irin abin da ke faruwa na bawa mutum matsayin da ba nasa ba ta bayyana lahu tauhid zai gane me ake nufi da tauhid wa gurbatid din zai fahimci cewa addini ya koma bako kamar yadda manzon Allah ya ce addini zai koma bako wallahi mutane sun jahilci addini sun kambama mutane sun ba su matsayi da alfarmar da ba tasu bace suna ba su matsayin da yake na Allah madaukakin sarki ne Allah ka tsare mu Allah ka tsare imanin mu Allah ka tsare addinin mu insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu rana ya ce yau in ba an samu ruwa ba ko wata matsala da ya zamanto karatun mata ne zamu yi insha Allah ta'ala da haka ƴan uwa maza zamu huta kenan su kuma ƴan uwa mata za a yaye musu labule ko Allah ya samu dace subhanallahi